وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المهضر والتعاطفي بنزلة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله منا ƙara gode wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai mai ibini da hanawa wanda ya kaddara rayuwar mu zuwa wannan rana ta litinin ranar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ranar biyar ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda ya daidai da 27 ga watan uku miladiya 2023 mun sake dawowa kan karatunmu muna cikin suratu zukhruf wannan sura sura ta 43 a jerin surorin alkur'ani mai girma kuma sura ta makka wacce take bayani kan tauhidi da annabta da tashin alkiyama da ayyuki da sakamako sannan da ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala yi mana ajiya mun ji irin wato a furcin kafurai akan Allah subhanahu wata'ala duk da ba furci ne na gaskiya ba jiya ayoyi da muka tsaya akai Allah yana cewa wa in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna al-azizul alim da za a tambayi kafurai wa ya halicci sammai da ƙasa za su ce Allah al'azizu mabuwayi al'aliyu masani shi ne ya halicce su amma a ayu da za mu karanta yau insha Allah ta'ala za mu gane cewa wannan abin da suka faɗan ba gaskiya ba ne saboda za mu ji suna danganta wa Allah ya'ya ya'yan ma kuma mata wato dai har sun yadda Allah subhanahu wata'ala shi ne mahalicci kamar sun yi kirari da tauhidi to bai kamata su dangana masa wato haihuwan ya'ya mata ba subhanahu wata'ala zaka Allah yana irga mana nimomi da yi mana ajiya mun ji nimomi guda biyu manya-manya wato sama da ƙasa a sama da ƙasa nimomi ne da wato ɗan adam yake mu'amala da su kullum da kullum da suke tina masa Allah subhanahu wata'ala kuma ake da bukatan kowane lokaci dan adam ya samu ya ainihin rika tunani a cikin wa'annan halittu na Allah subhanahu wata'ala Allah yana cewa inna fi kalbis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari laayatin li ulil albab lalle hakiki wato faffadan halittar samai da ƙasa da jujjuyawan dare da rana sabanin dare da rana wani lokaci dare ya tsawo wato yini ya gajarta wani lokaci ne ya gajarta dare ya tsawo wannan akwai abun lura ga ma'abota hankali kamar tambayar Allah kai su ayoyin nan masu hankalin sai Allah ya ce alladheena yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan su ne masu ambaton Allah a tsaye masu ambaton Allah a zaune kai wa ala junubihim in sun kwanta ma ambaton Allah suke yi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard kuma suna tunani cikin wannan fafaɗar halittar sammai da ƙasa da Allah ka ga nan baje Allah ya ƙara maimaitawa to su masu hankali idan suka duba sama suka duba ƙasa amsar da za su bayar za su ce rabbana ma khalaqta hadha batila lalle baka halicci sama da ƙasa haka kawai babu wata manufa ba subhanaka faqina azaban nar tsarkiya tabbata a gare ka Allah ka tsare mu daga azabar wuta sai kenan an yi sama da ƙasa ne don an nuna maka ikon Allah cewa shi yafi cancanta a bauta masa afaman yakhluqu kaman la yakhluqu shin wanda ya halitta da wanda bai yi ba za su yi daidai kaga ba za su yi ba saboda a lokacin ana magana da waɗanda suke bauta wa gumaka ne to gumakan nan ba abin da suka yi kuna bauta musu to ga Allah da ya muku sama ta zame muku rumfa ya shimfiɗa muku ƙasa jiya nan mun faɗi kaɗan daga cikin amfanin sama tana tare mana rana ma'ana da babu saman nan da dukan da rana za ta yi mana ba irin dukan da take mana yanzu ba ne amma wannan saman ta tare sannan sama wato tana tare mana iska da ba don akwai saman nan ba da iska sai ya dame mu sannan sama Allah yana wato ya aje ga jimare kusa da ita muna samun ruwa shi yasa ma da Allah ya magana ruwa sai ya ce ya sauko da ruwan daga sama duk da ayoyi daban-daban kuma Allah ya nuna cewa ruwan a gajimare yake amma mu gunmu ruwan a sama da mu yake da haka daga sama ya zo kawai da haka shi kuma ga jimari asalin daman ba yana damfare da sama ba ne a yana nan ne kamar hayaki tsakanin sama da ƙasa da haka wannan duka amfanin ta ne sannan ga satellite da ake sawa na kallo na talabijin ga na'urori da ake ɗorawa na wayoyi da ake magana da su duka wannan albarkar sama ne sannan ga rana mai haskawa na ga wata mai mana babu haske ga taurari masu bamu haske dukansu wannan halittu ne da suke sama sannan idan ka dawo ƙasa ƙasar nan tana rufa mana asiri Allah ya ce shi ya mai da ita mahadan ko mihadan wato ya mai da ita ga ta shimfiɗe tana rufa mana asiri ma'ana tana tana ita ta ba mu kanta mu gina gidaje ta ba mu kanta mu gina hanyoyi ta ba mu kanta wato mu yi noma sannan a noman a nan ne ma ƙarin iko na Allah yake ƙara bayyana a cikin ƙasa ƙasa ce guda ɗaya amma idan aka shuka masara sai masara ya fito in an shuka gero sai gero ya fito in an shuka dawa sai dawa ya fito in an shuka wake sai wake ya fito in an shuka gujiya sai gujiya ya fito kuma ƙasar kwalli ne ce kai ka taba gani irin wannan injin din inji ɗaya ne amma zai ba da abubuwa daban-daban daban-daban daban ya ba da wani mai zaƙi ya ba da wani mai bauri ya ba da wani mai garɗi ya ba da wani ƙato shirgege babba ya ba da wani kuma ɗan mitsitsi haka duka da ƙasa guda ɗaya da ruwa guda ɗaya wannan iko ne na allah da aka allah subhanahu wata'ala yana gaya mana lallai akwai aya a cikin faffaɗan halittar samai da ƙasa sannan bayan ni'ima da Allah ya mata samai da ƙasa a yau alar ma sake karanta mana wata ni'imar kuma da Allah subhanahu wata'ala ya mana cewa ai Allah madaukakin sarki wallazi kalakal azwaja kullaha shine wanda ya halicci wato nau'o'i gabaki ɗayan su al azwaj shine al asnaf ma'ana nau'i nau'i na halitta daban-daban duka Allah shi ya halicce su kuma ya mai da su al'azwaj ma'ana ‘yan tagwai duk abin da ka gani ko ka sani ko baka sani ba Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana can cikin suratu yasin wallazi kalakal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun Allah ce ni ne na halicci komai da kake gani amma yan tagwai ma'ana namiji da mace mimma tumbitul ardu daga kan abin da kasa ba take tsirarwa kaga wani iko na Allah hatta abin da yake tsirwa daga cikin kasa Allah ya ce maza da mata ne wa min anfusihim a cikin karan kan kuma kudin ma maza da mata ne kawai min ma la ta'lamu da cikin ma abin da baku sani ba maza da mata ne da haka sai zama a wata ayar suratul zariyat Allah yana cewa min kulli shay'in kalagana zaujai ne la'allakun tazakaru komi da na tashi halitta na halitta shi ne biyu namiji da mace kaga yanzu ita sama sama da ƙasa da haka ita saman ita ce namiji ƙasan kuma ita ce mace haka sai a ce ma gabar yamma kudu arewa dama hagu dare rana haske duhu shirya bata gaskiya ƙarya to haka komi za ka ga Allah subhanahu wata'ala ya shi biyu ne ko ka sani ko baka sani ba haka Allah subhanahu wata'ala ya ce kuma hikimarsa ya yi komi biyu ne domin mu gane cewa shi ɗin guda ɗaya ne wannan yin abu komi biyu din nan ya nuna shi kuma da ya halittar guda ɗaya ne subhanahu wata'ala ya yi biyu hatta a gabanmu wa fi an da ya tashi idonka nawa ya maka biyu hanci nawa ya maka biyu kunne nawa ya maka biyu baki nawa ya biyu hannu nawa ya biyu kafa nawa ya biyu komi biyu haka Allah yake yi komi haka Allah yake har abin da ba mu sani ba a nan malamai na wannan zamani suka gano cikin wani mala ya alamuna suka gano hatta wannan wutar da muke amfani da ita positive ne da negative ba kwalli ne ba ne ba ta da miji ne in ba sun zama su biyun ba ba za a samu wutar to haka allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cikin komai sai ainihin wato ya abin biyu-biyu sannan a har yanzu a duk yadda ya komi bibbiyu subhanahu wata'ala wato ahadiyarsa ɗayantakarsa yana bayyana duk inda aka tara maka abubuwa guda biyu sai ka ji kafi son ɗaya akan ɗaya don nan kuma ɗayantakan Allah ɗin ya bayyana duk inda aka yama biyu sai ka fi son ɗaya akan ɗaya misali a ce maka lafiya da kuɗi ayi duka suna da muhimmanci ko lafiya tana da muhimmanci kuɗi yana da muhimmanci amma idan aka ce to yanzu an tike dole ka zabi da a ciki dole sai ka ji akwai wanda ka faso a ciki in ba ka da tunani da yawa ka ci gina kudin kake so in kuma kana da tunani so zai ka ce a lafiyar kake so saboda in ka samu lafiyar ta nemo ma kudin amma in ba kudin ba ka da lafiyar to kaga su su kudin ba za su samu maka lafiyar ba amma ita lafiyar za ta samu maka kudin to haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa huwa alladhi khalaqa al-azwaja kullaha bayan Allah halicci dukkan abubuwa wato nau'o'i daban-daban mata da miji waje alalakun minal fulki sannan Allah ya ce na sanya muku daga jiragen ruwa har yanzu ma'ana Allah ya halitta mana jirgin ruwa jirgin ruwa yana daga cikin ababen hawa da alkur'ani mai girma yi magana a kansu don ka gane cewa ba abun wasa ba ne har sura da muka fito suratu shura mun ji Allah yana cewa min ayatihi jawari fil bahri kal a'lam ai yana daga cikin alamomin sabuwar Allah subhanahu wata'ala da ikon Allah wato shine aljawari shine manya manyan jiragen ruwa kal alami kaza su kaman kaman manyan ruwa to haka sai ya zama a yau a duniya ba a da wani abun hawa wato mai ɗiban kaya da yawa mai ɗiban mutane da yawa kamar jirgin ruwa jirgin ruwa ne zai za a malloli wata shida a yi wata shida kuma ana sauke kaya sannan jirgin ruwa inda ba na manta ba wanda na ji labari da yanzu duniya take cinkawo da shi babu wani abun hawa a duniya da yake ɗaukar adadin mutane da suka kai wannan saboda yana da fasinja sama da mutum dubu biyu a cikinsa kaga ai ba gari ba ne ba garuruwa ne a cikinsa kaga jirgin sama zai iya kokari amma kila ya dau dubu daya amma shi jirgin ruwa zai dauki mutum dubu biyu da kayan da sai an yi wata shida ana sauke kayan kullum za a zo a wuri ana sauke kayan amma kayan bai kare ba sai an yi wata shida da haka ni'ima ce Allah subhanahu wataala ya mana sannan kuma ya nuna mana ikonsa kaga yanzu da za ka ɗauki ɗan dutse ɗan ƙarami ka jefa shi a cikin ruwa sai ya nutse amma ga shirgejin jirgin ruwa da aka man lodin wata shida ana lodi wata shida ana saukewa shi kuma sai ya ratsa kan ruwan ya wuce bai nutse ba don ka gane cewa allah subhanahu wata'ala shi ne ya hore shi wal an'ami allah subhanahu wata'ala ya hore mana dabbobin ni'ima dabbobin ni'iman nan allah ya ce famin hara kubuhum wa min hata kulun su dabbobin ni'ima din nan wato kuna cin riba biyu ne da su ma'ana ababen hawa ne sannan kuma ababen ci ne yana daga cikin yana daga cikin a abubuwan da wato ake cin riba biyu da su duk da anan malaman tafsiri sun bi ƙarfafa tun da ana maganan dabbobin hawa ne a nan cikin dabbobin ni'ima takwas ɗin nan ba dukansu ne suke shigowa wato cikin cikin wannan bangare na ababen hawa ba kaga ai da yadda kai ka sakarci ai ba za ka ka shaƙe ragon ka ce kai yau ina son ragon da ya kai ni kasuwa barin hau bayan hango na je kasuwa ba kaga bai zai yi ba yawa sannan a ba za ka hau bayan tinkiya ko bayan akuya ba duka kuma suna cikin dabbobin ni'ima ko saniyan ma mafiyanci ba don hawa ake yin ta ba ba a cika tana da ta don a hau kawai ba da aka sai zama a cikin dabbobin nima dabbar da ta zama ta fi shahara da hawa ita ce rakumi shi rakumi sai zama riba biyu ne shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin dabbobin niman ma sai ya ware rakumi ya magana akan afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat shin kai ba ku taba duba rakumi wani irin tsarin halitta Allah ya masa kai ka san daga ganinsa tsarin halittar da Allah ya masa tsarin halitta ce ta musamman da haka Allah ya hure muku dabbobin ni'ima kuna hawan wasu daga cikinsu sannan kuma a wannan yake nuna duka dabbobi da Allah ya hure muku na ku hau wanda ko da ba kwacin su kamar wato jaki da alfadari ko da doki walkaila walbigala walhamira litarkabuha wa zina Allah yake cewa da doki da ainihin wato albadari da jaki Allah yake duka na hore muku su ne litarkabuha domin ku riga hawan su wa zinatan kuma ku yi ado da su daga sai zama su ba na ci bane amma har a cikin dabbobin da zamu cin ba akwai dabbobin da riba biyu ake yi su ne kamar rakumi a wal an'ami ma tarkabuna mana a cikin dabbobin ni'ima akwai waɗanda kuke hawa mana kenan wannan yake nuna matar kabo na wanda kuke hawa ko waɗanda kuke hawa a sai a dabbobin ni'iman ba dukansu kuke hawa ba kenan da haka sai ya zama duka wannan ni'ima ce ta Allah Allah ne ya hore muku su litastawu ala zuhuri Allah ya ce domin ku daidaita akan bayan mu'innan dabbobi bayan kun daidaita akan bayan mu'innan dabbobi sun matakuru ni'imata rabbikum sannan sai ku tuna ku ambaci ni'imar ubangijinku idan stawaitum alaihi idan kuka daidaita akan wa'annan dabbobi wa taqulu sai ku addu'a ku ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin subhanallazi sakhkhara lana hadha sarkiya tabbata ga ubangiji wanda ya hore mana wa'annan dabbobi wama kunna lahu muqrinina da bu kasance muna iya tabbata akan wa'annan dabbobin ba da haka Allah ne ya hore su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi bukhari da muslim ya ba mu misali yace wani daga cikin waɗanda suka rigaye ku ya taba zuwa zai hausaniyarsa zai tafi anguwa ko zai tafi wani uzurinsa da ya hawo yace mutane sai ta ce ina za mu subhanallah ce mu tafi ta ce ni ba yi da dan haure ba yawa ba halice da dan haka ba ni ba dan haka haka halice ne ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kaji a ƙarshe dai sai ta ce da ba dan Allah ya hore ni gare ka ba da ba za ka samu damar hawa kaina har ka ce mu tafi ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na imani da wannan sai na abubakar ya imani da wannan sai da na abubakar ya imani da wannan da aka yi nan dabbobi hore mana su Allah yi amma idan ana maganan karfi ne ai karfinmu da karfin su ba iri ne bane to da haka sai ya zama yana daga cikin abin da ake so idan mutum ya zo hawa dabba ko ya zo hawa abin hawa to ana da bukatan yi addu'a yi addu'a na wannan ainihin abin hawa da zai hawa malamai suka ce ababen hawa suna bambanta kashi-kashi akwai wasu addu'o'i da kusan kamar wajibi ne in ji malaman tafsiri suka ce kowane musulmi ya iya su wayannan addu'o'i na farko akwai addu'ar wato hawa jirgin ruwa a ko kwale-kwale ko babban jirgin ruwan ne Allah ya baka dama kuna kusa da ruwan kuna mu'amala da shi wurin hawa to lallai shi idan aka zo hawa ana karanta ayan nan ta suratu hudin wacce ta bada labarin jirgin annabi nuhu bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wannan addu'a ita ake bukata mutum ya karanta a daidai lokacin da zai hau jirgin ruwa to sai kuma dabbobi na ni'ima a dabbobi na ni'ima wanda ake hawa kamar raƙumi da saniya suna cikin dabbobin da ake hawa sannan da ainihin sauran dabbobi duka da ake hawa na alfadari da jaki da doki wayannan su ba idan mutum ya hau da ba duk wani abun hawa da a yanzu a zamaninmu yake madadin wa'incan mashin ne mota ce keke ce a'a wannan jirgin sama ne duka sai ka karanta wannan addu'a subhanallazi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wannan ita ce addu'ar da ake yi idan an hawa abun hawa to insha Allah ta'ala yadda aka hau lafiya za a sauka lafiya sannan sai addu'a kuma na shiga gida rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilina ana so mutum ya rika wannan addu'a lokacin da kuma ya hau abin hawa lafiya ya sauka ainihin lafiya da haka ana ce Allah ya ce ka ce subhanallazi sakhara lana hada mun gode wa Allah subhanahu wataala da ya hore mana wa'annan dabbobi wa ma kunna lahum qurinin da ba mu kasance masu tabbata a bayan wa'annan dabbobi ba da ba don horewar Allah ba wa inna ila rabbina lamunqalibun kuma gabaki ɗayan mu wato ga Allah subhanahu wata'ala muke komawa a Allah subhanahu wata'ala da ya hore mana wa'annan dabbobi sai ya ba mu ka'idodi anan maula musa ibn faida shi ibrahim ya sada lano yake cewa ita dabba ana buƙatar wato mutum idan zai hauta yadda Allah ya faɗa din nan kai addu'a to me hikimar kai addu'a din bayan hikimar in kai addu'ar za ka sauka lafiya wato idan kai addu'ar hatta ita dabbar za ta samu saukin kai ka inda kake da bukata ta kai ka dama Allah yana cewa wata hamilu af'alakum ila baladin lam takunu baligi illa bi shiqqil anfus ko za su dauke ku da kayan ku su kai ku wurin da wato inda ba dan wayannan dabbobin ba ba za ku iya kaiwa wannan wurin ba sai da wahalar bai to haka dabba tana wahala ga duk wanda ya hauta ne ambaci Allah ba saboda zai hauta ne tare da shedan haka sai zama nauyi biyu ga nauyinsa ga nauyin shedan haka sai zama yana daga cikin sunna duk lokacin da mutum zai hau dabba to ya ambaci Allah subhanahu wataala wata rana sayyidina Ali karamallahu wajahu an fito masa da dokinsa zai hau bayan ya hau ya zauna ba lokacin da zaka hau ne zaka addu'a ba sai ka hau ka zauna da ya hau ya zauna sai ya ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin sai dariya dan yi dariya haka ma'ana bayan yayi dariya sai aka ce masa ya aka yi yau kuma wani irin hawa dabba ne haka bayan ka hauka ce subhanallah walhamdulillah Allahu akbar subhanallazi sakhkhara lana hada wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun kuma sai kai dariya yace wallahi haka naga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shi yasa ni ma da na hau sai dai haka sannan shi yake cewa inna innal abda idza qala hada ghafara Allahu lahu dhunubahu wa awjaba lahu aljanna wato inda kai zikiri da ainihin ambaton Allah lokacin da zaka hau abun hawa bayan abun hawan ya huta zaka kuma sauka lafiya kuma Allah ya gafarta maka zunubanka kuma ya wajabta maka zai baka aljanna saboda wannan ambaton Allah da kai da kuma tausaya wa dabbar da kai don ai Allah ne ya hore ma ita Allah hore ma ita kuma ka gane cewa lalle ba karfinka bane ba dabararka bace horewar Allah ce kuma ka tabbatar da wannan horewa din ta Allah ta hanyar wannan addu'a din shi yake cewa wa hadhihi dawabu khalaqa Allahu ikraman lil bashar so innan dabbobi da ababan hawa duka Allah ya halicce su ne don ya girma dan adam wa rukubi don ya don dan adam ya rika hawa wato hawan abu min khasiyatil bashar la tara shay'an min kalqin la yarkabu illa al insan ce kaga an ɗau mutum a kan abin hawa ya ce wannan wata keɓanta ce da Allah ya wa ɗan adam kawai amma sauran dabbobi in kaga sun hau abin hawa to a hatsari ne kawai mana ba wai don su aka tana da abin hawan ba za mu ji Allah yana cewa walgar karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr hakika mun girma ɗan adam sannan mun ɗauke shi fil barri wal bahr ma'ana in a sararin tsandaurin ƙasa yake tafiya ma da ke shi babba ne ɗaukansa ake yi a baka hau komi ba a ba abin da ya ɗauke ka takalin ka zai ɗauke ka haka ne ko ba ka wani ka haka ka hau abin hawa kenan iya ƙarfin ka kenan a ƙila yanzu ka fi ƙarfin takalmin ka to za ka hau kiki ka ka ƙara sama ka fi mai takalmi ƙila ka fi ƙarfin keke arzikin mashin ne da kai to ka ga kuma ka fi mai keke ka fi mai ƙafa a ba arzikin mashin ne da kai ba arzikin mota ne da kai haka dan adam in zai tafi sama ma a jirgin sama ake daukarsa sannan haka in a cikin ruwa yake ma yanzu na Allah ya mana bayanin jirgin ruwa dan adam da zai rika bundum bundum a cikin ruwa kamar yadda kifi yake yi ba a in dai zai tafiya akan ruwa to a jirgin ruwa yake wannan tafiya din to kaga dan adam sai zama Allah ya hore masa dabbobi domin ya rika hawa dan haka sai shi yake cewa babba abin da ake jan hankalin al'ummar musulmi a kai shi ne mu girmama wa'innan dabbobi mu mutunta su yana daga cikin mutunta dabbobi wato kada ka ɗora mata abin wato kayanka sai lokacin da za ka tafi eh ka san wani kawai shi kenan sai zo a jaki ne da shi a doki ne da shi sai ya mallaftun sai ya koma gefe kama hira sai ya gama hiransa sannan sai zo ya kora dabbar ya tafi to wannan kuskure ne ya bari sai daidai lokacin da ya gama shiryawa zai tafi to sai ya zo ya lafta mata abinda zai lafta mata sannan kuma har yanzu yana daga ciki shi wuke cewa idan mutum ya hau dabba wato ya hau dabban da kayansa to ya yi sauri wurin tafiya ma'ana ya yi sauri wurin tafiya ta yadda daga fara tafiyarsa zuwa inda zai je dabbar ba za ta buƙaci ruwa ba ba za ta buƙaci abinci ba don ya sauƙaƙe mata buƙatar ruwa da buƙatar abinci ma'ana kar ya rika tafiya da sanda ya rika tafiya yadda yake so har ya kai ga dabbar ta buƙaci cin abinci ko kuma ta buƙaci shan abin sha sannan a shi wuke cewa tausayawa dabbobi da kyautata musu wato yana jawo mutum samun gafaran Allah subhanahu wata'ala ya ba da labari ya ce wani daga cikin waɗanda suka rigaye mu ya shekara tamanin bai taɓa aikin alheri ba ko ɗaya ya kayan ya kawai ta tara shekaransa tamanin wata rana yana tafiya sai kishirwa ya matsa masa sai ya gare jiya shi kenan a cikin jeji sai ya ɗauki wani itace ya hada da igiyoyi sai ainihin kulla wato kuranga sai zura cikin wannan rijiya ɗin ya je ebo ruwa ya sha yana sha da ya fito sai ya ga wani kare yana lallaki a bakin rijiya ɗin shi ma kishirwar ta matsa masa ya ce kai amma fukarar na ya ji kishirwa shi ba irin yadda ne barin taimaka masa tunda na samu daman in taimaka masa sai sake koma cikin rijiyar ya sake ebo ruwan ya zo ya zuba wannan kare har wannan kare ya sha bayan wannan kare ya sha shikenan yana juyawa da ya tafi da ya bar wurin sai ya fadi ya mutu da ya fadi ya mutu mala'ikun rahama suka zo da mala'ikun azaba mala'ikun azaba sun zo Allah ya aiko su saboda mutumin da bai taba aikin alheri ba ko daya shekararsa tamanin kayan tsiya kawai ke tara mala'ikun rahama suka zo su kuma suka ce a ai Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa duk abin da ya aikata saboda shayar da karen nan da yayi ya masa ma alƙawarin gidan aljanna kuma haka aka yi ƙarshe su wayannan mala'iku wato da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari wannan wannan bawon Allah wannan mala'ikun rahama suka dauke shi suka tafi da shi aljanna da annabi ya ba sahabbai labarin wannan wannan ainihin abu da ya faru sahabbai suka ce ya rasulullah saqaul kalbi fihi ajr yanzu ka shayar da kare ma zaka samu lada kare ma ka sama masa ruwan sha zaka samu lada qala sai annabi ya ce ai ba kare ba fi kulli kabadin ratbatun ajr duk wata duk wata dabba da take da hanta wanda yake da bukatar ruwa duk wata dabba da take da bukatar rayuwa da ruwa idan ka shayar da ita ruwa Allah subhanahu wataala zai baka lada to kaga ina ga dan kuma da haka muna kira ga wanda Allah ya hore musu suna da daman tona bohula suna da daman tona rijiyoyi su tona a ba mutane ruwa su yi ta shan ruwa kaga dabba ma ka shayar da ita ruwa ka samu aljanna da gafara to ina ga kuma wanda ya ba wa dan adam kuma mun san istar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah mahaifiyata ta rasu amma mutuwan ya zo mata abce ne bata samu ta yi wasiyyan wani aikin alheri da za a mata ba kana ga me ya dace in mata annabi ya ce ka je ka tona mata rijiya a yi ta ɗiban ruwan ana sha wanda wannan ɗiban ruwan da ake ana sha duk wanda ya amfana da wannan ruwan Allah subhanahu wata'ala zai kai mata ladan to kaga a sai ba karamin asara muke wa kanmu ba gashi ruwan Allah shi ya bada shi kai kawai dawainiyan tonawa zaka yi amma kuma sanadin wannan sai ka ci gaba da samun lada a wurin Allah subhanahu wata'ala sannan a annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu ciwo ci gaba da cewa wurin tausayawa dabbobi mu tausaya musu kar mu ji don Allah ya hore mana su mu yi musu yadda muka ga dama wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune shikenan sai ga wani raƙumi ya ratso gandam gandam sahabbai za su rishi annabi ce ku dane shi wannan raƙumi ya ratso ya taho har gun annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tsaya gaban annabi gurnaninsa ya gama gurnaninsa sai ya juya ya tafiyarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya masa irin baiwa wacce bai taba yi wa wani daga cikin halitta ba sallallahu alaihi wasallama annabi sai yake tambaya waye mai wannan rakumin shikenan aka binciko sai aka samu wani matashi ne daga cikin lansaru wato mutanen Madina sai annabi ya ce to wannan rakumin ya kawo min karanka ne ya ce kana bashi aiki mai yawa kuma kana bai da sananin wa da haka shi ne abin ya dame shi kaga bai zai gane raƙoyin ba don ba gane maganar su zai ba amma da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga rahmatin lil alamin da e ya ga rahama ga talikai ga baki daya da haka shi kawai kakarsa ta yanke saka sai rugo ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan sahabi ce to insha Allah sallani ku daga yau na maka alkawari zan rage ayyuka da nake bashi sannan kuma zan ƙara yawan abincin da nake bashi to haka ake bukata mu tausaya wa innan dabbobi mu kula da su wato har lokacin yanka inji shehu yake cewa Allah subhanahu wataala ya mana urni inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya wajabta kyautatawa akan dukkan komai Allah ya ce fa idza qataltum fa ahsinul qitla in za ku yi kisa ku kyautata kisa fa idza dhabahtum fa idza dhabahtum fa ahsinul dhibha idan za ku yi yanka ku kyautata yanka wali hidda ahadukum shafaratahu wali yurih dabihatahu dayan ku ya wasa wukarsa sosai domin ya hutar da abin yankansa mun sani wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba wuce wani mutum ya kwantar da dabba ya taka wuya sannan ga wuka kuma yana rike da shi yana kaifa hakikar kikar annabi ta atuhibbu an tamuta ha mautatin mutuwa nawa kake so ta yi ka kama ka daure ka taka ita dai ta san wannan taku ba na lafiya bane sannan kuma ka zo a gabanta kana wasa wuka haba atuhibu anta muta mutati mutuwoyi da yawa kace so ta ne ba mutuwa kulli dai ba da haka in zaka wasa wuka ba kar ka wasa wuka a gaban dabba ba daidai bane ba ladabin musulunci bane ba tausaya dabbar bane kar ka wasa wuka a gabanta idan za ka yanka kuma kar ka bata lokaci shi yasa ake so ka samu kar mai kaifi ta yadda kafin ta ji zafi ma ta bar duniya gaba ɗaya sannan idan aka yanka ta yana daga cikin ladabi malamai suka ce a kunce ta ta yi ta wannan mutsil-mutsil ɗin ta yi mimmiƙatta yadda take so mana ba a ƙara ɗaure ta a ce to ku danne ku ƙara dannewa a wannan babu tausayawa a ci e saboda fitar rai ne da aka za ta motsa wannan motsin ana so ka batta ka batta ta ci gaba da wannan motsawa ɗin da aka yi mu kula da dabbobi mu kula da kyautatawa halittar allah daman a maulamu sahib da faida shi ibrahim ya sallallahu alaihi yana cewa idan ka tara dukkan sakonnin annabawan Allah zaka ga sakon annabawan Allah gaba daya wato yana tafiya ne kan abu biyu daga ta Allah sai tausayawa halittar Allah haka babu wata koyarwar annabta koyarwar wani addini da babu tausayawa a cikin shi haka dole mu zama masu tausayi mu tausaya junanmu mu yan adam mu tausaya dabbobi da Allah subhanahu wata'ala ya hore mana su malamai suka ce Allah ya hore mana su saboda albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ba sa mana tawaye dan suran halittar mu ya rubuta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu to shi ko Muhammadu a wato a fagairar dinin la yabuna walahu aslama man fi samawati wal ardi da wani makara annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da yake cikin samai duk abin da yake cikin kasa ya miƙa wuya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da aka dabbar da ta juya za ta maka tawaye sai ta ga muhammadu ne muhammadu ku ba a masa tawaye dole sai ta haƙura kawai ta bi ka to kai kuma tun da ka samu wannan damar bai kamata kai kuma ka wuce gona da iri ba ka ɗauka ai dangi ta dabba ce ma'ana ba za a kyautata mata ba a'a lalle ka kyautata mata kada ka ainihin munana mata wannan kenan a wajala kuma min al-amir al-fatiha tarkabun litasawala dhuhuri thumma tadhkuru ni'mat rabbikum idha sawaytum alayhi wa taqulu subhana alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun na'am wajalu lahu وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور
Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana a cikin wannan aya bayan duk abun nan da aka faɗa na ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya yi mana na sama da na ƙasa da na ainihin dabbobin ni'ima da na jirgin ruwa duka da hore mana waɗannan dabbobi da Allah subhanahu wata'ala yi sai Allah subhanahu wata'ala ya sake ƙaryata waɗannan kafiran dai akan amsar da aka tambaye su jiya suka faɗa mana jiya ayi mun ji wala isa ta umar karka sama ta dauka da kullun Allah ina tambaye su ayi mahalicin sama da kasa su ce Allah ne to wannan ba yana nuna sun san Allah bane a ba san Allah ba kuma alamar ba san Allah ba wannan aya da mu karanta yanzu Allah ya ce waja'alu lahu min ibadihi juz'a waja'alu lahu sai suka sanya wa Allah juz'an wani bangare min ibadihi daga cikin bayansa haisu qalu al malaikatu banatullahi yayin da suke da aqidar lalle Allah shi halitta amma kuma wai Allah wai yana da yaya kuma yayan mamata wai malaiku sune yayan Allah mata subhanallah Allah subhanahu wataala yace tir da irin wannan tunani nasu innal insana lakafurun mubin lalle dan adam wato mutum mai kafirci ne a bayyane mai butulci ne a fili saboda yana daga cikin butulcinsa shi ne abinda Allah ya sake maimaita wani a gaba cewa da'awarsa na cewa Allah yana da ɗa kuma 'ya'yan ma da Allah yake da su mata ne amma wannan butulcin ya zama butulci kan butulci da'awar Allah yana da ɗa wannan butulci ne sannan da'awar Allah subhanahu wata'ala shi a yayan mama ta yake da su wannan butulci ne sannan kuma wai yayin ma baka san su ba wai mala'iku ne wai su ne yayan da haka abu uku suka faɗa wanda ba su da ilimi a kansa kuma wanda ba abinda suke bukata ba kenan shine Allah ya mayar musu da martani amin takhadha أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين
Allah subhanahu wataala yake cewa amittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin wa idha bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim aw man yunashu fil hilyati wa huwa fil qisami ghayru mubin Allah mai musu da martani na wannan butulci da suka yi Allah ya ce yanzu amittakhadha mimma yakhluqu banatin yanzu shi Allah in zai riki ma wato in zai riko rikon ƴaƴa a cikin abin da ya halitta sai ya riki ƴaƴa mata amma wa asfakun bilbani na ku kuma ya baku ya'ya maza yanzu shi Allah in ma har zai riƙe ya'ya ya'ya sai ya ɗauki ya'ya mata ya bar ku ku kuma da ya'ya maza wanda kuma kowa ya san al'adar ku ba kwa san ya'ya mata wai za a bushira a haduhun bai ma zaraba lirrahmani matsalan wai za a bushira a haduhun idan aka ba ɗayansu albishir bai ma zaraba lirrahmani matsalan da abinda yan buga wa Allah misali da shi ma'ana idan aka ba wa ɗayansu labarin ma'ana an haifa masa ya mace bayan suka ce ai Allah yana da yaya kuma yayan mamata ne to idan aka su ɗin yanzu da za a yi wa ɗayansu albishir an haifa masa ya mace zalla wajhu muswaddan sai sai fuskarsa ta kasance wato baƙaƙirin wa huwa kadhib yana mai cike da bakin ciki saboda wai yau shi an haifa masa ya mace a can suratul nahl ma Allah irin wannan magana yake cewa wai za bushira adum bil unsa zalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab Allah yace ala sa'a ma yakuma dayan su al'ada su ce ta larabawa idan aka yi musu albishir an haifa musu ya mace sai su daure fuska su yi ta bakin ciki su yi ta damuwa har ma mutum ya zama yana buya daga mutane in zai fita da safe a gidansa tun kafin rana ta fito sai ya lallaba ya tafi wurin harkokinsa bi zai dawo wai sai dare yayi saboda idan ya zo wucewa wurin mutane za a rika nuna shi ana ga wanda aka haifa masa ya mace daga nan zai fara tunanin yanzu a yumsiku ala hunin am yadsu fi turab yanzu zai rike wannan ya yana ana ana masa ganin walakantacce ko kuma dai kawai ya tona rami ya binne ta Allah da kansa yace ala sa'a ma yahkumun lalle wannan hukunci da suka yi ya munana daga sun zaba wa Allah ya'ya mata wanda su ma kuma ba sa son ya'ya mata sun ce ya'ya mata suna da dawainiya lokacin aure sannan kuma su yan baba danga ya fadi ne ma'ana ba za su kawo maka taimako na gaggawa ba don haka su kuma a lokacin wato kashi saba'in cikin ɗari na ayyukansu yaƙi ne wannan ya sa sai zama ba su da buƙatan ‘ya'ya mata amma saboda kafurci sai suka danganta wa Allah ‘ya'ya mata shi ya sa muka ji Allah subhanahu wata'ala yake cewa alakumu zakaru wa lahul unsa yanzu daidai ne a ce ku kuna da ‘ya'ya maza amma shi kuma Allah ko da yana da ‘ya'yan mamata yake da su Allah da kansa yace tilka idan qismatun dhiza wannan raban na zalunci ne eh ba su adalci ba a cikin raban ma sai da suka duba abinda ba sa son na ƴaƴan sai ce wai shine na Allah wai subhanallah haka Allah subhanahu wataala ya saki meme nuna musu wato taubihin su da kunyata su kan wannan mummunar da'awa ta su Allah yake cewa yana daga cikin abin da ya sa ba sa son ƴaƴa mata aw man yunashu fil hiliyati yanzu wanda aka tayar da shi ya tashi a cikin ado wa huwa fil qisami ghayru mubin amma a cikin wato kafa hujja kuwa bai kasance mai iya kare kansa ba irin waɗannan su ne masu wato sai da suka dubi masu rauni a cikin halittar Allah su ne za su zo su danganta su da Allah subhanahu wataala shi yake cewa mata Allah ya jarrabe su da rauni ma'ana kyawun su ba cikakke bane kamar wato kyawun ɗa namiji shi yasa su dole sai da kayan ado kyawun su yake ƙara bayyana sai sun samu wato a tsafta sosai an samu sutura mai kyau an samu ɗan kunne an samu jambaki an samu hoda an samu awarwaro na hannu an samu sarƙan wuya an samu irin munduwa din nan sannan sai kyawun ya bayyana wannan ittifaki ne cewa su maza Allah ya musu kyau wato fiye da mata saboda shi namiji kawai da yayi wankan sa bai da bukatar wani ba sha mai ma a kawai yake fito abin sa kuma garau za a ganshi bai da wata damuwa amma mace da za ta zinci haka ba kwalli sai kaga bata yi kyau ba da aka sai zama ita dole sai an samu su kayayyakin ado su za su taimaka mata sai wannan kyawun nata ya ƙara bayyana Allah ya ce to yanzu irin wannan mai raunin a ƴaƴan ma irin ta za ku danganta min ce irin su yake da shi wanda kuma ita mace har yanzu yana daga cikin raunin ta kamar da alkurani ya gaya mana anan wa hiya fi wa huwa fil qisami ghairu mubin a wurin jayayya a a ita ba mai iya bayyana bayani bane ma'ana idan aka ajiye ta aka ana buƙatar dalili a wurinta ba za ta iya ba da dalili ba tsoro ko kuka zai kama ta sannan a can suratul baqara Allah ya sake faɗar rauninsu cewa ita bace ma mai saurin manta abu ne shi yasa a wurin shaida Allah yake cewa a samu mazaje guda biyu fa illam yakuna rajulani farajulun wa imra'atani ممن ترضون من الشهداء أن تذل إهداهما فتذكر إهداهما الأخرى إن أنا نيمان شيدا to a nemo namiji ɗaya da mata biyu sai an samu mata biyu sannan su yi daidai da namiji guda ɗaya Allah ya ce hikimar a kawo mata biyu an ta dilla ihdahuma fa tadhakkira ihdahuma al-ukhra in ɗayan ta manta sai ɗaya ta ce wancikin tuna ranan nan kaza kaza kaza yawa yayi na tuna na tuna shikenan to an warware kenan in inda daya ce kaga in ta manta baka da shaida kenan amma in ka sa biyu in daya ta manta Allah ya ce to dayar za ta yi tunawa haka wayannan kafirai ba su adalci ba a amlahul banatu wa lakumul banun am khalaqana al malaikata inathan wa hum shahidun Allah ya ce ala innahum min ifkihim la yaqulun ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون الله سيدي تب me yasa kuke irin wannan hukunci dangantawa Allah da malifi ne tukunna babba sannan a yayan ma kuma danganta masa ya mace laifi ne sannan yaya matan kuma da suke nufi da ma sun yi shiru haka sai suka ƙara ƙaro wani laifin na uku suka ce ai mala'iku ne su ne a mata subhanallah shi ne Allah subhanahu wata'ala ke mayar musu da martani wa ja'alul mala'ikata wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha ashahidu khalqahum na'am satuktabu shahadatuhum wa yus'alun
Allah subhanahu wata'ala ya ce to ga laifin nasu na uku dangantawa Allah da laifi ne waje alu lahu min ibadihi juz'a kenan sannan danganta masa yaya mata wa idza bushira adun bima daraba lirrahmani masalan zalla wajhu muswaddan huwa kadhim laifi ne sannan cewa kuma yayan Allah din wai malaiku sune yayan Allah Allah ya ce wa ja'alul mala'ikata alladhina hum 'inda ar-rahmani inatha ko ko ibadur rahmani inatha a riwayar warshu 'inda ar-rahmani a riwayar hafsu kuma ibadur rahmani wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahman sai suka sanya mala'iku waɗanda su bayin Allah ne mai rahama ba ayan Allah bane suka mai da su wai yaya mata suka ce wai ai suna da wannan aqida din na cewa Allah yana da yaya kuma yayan ma yaya mata yake da su Allah subhanahu wataala yake cewa a shahidu khalqahum shi suna nan Allah ya halicci mala'iku suna da wata shaida da take tabbatar musu da cewa mala'ikun a mana mata ne suna suna halarce Allah subhanahu wataala ya halicci mala'ikun Allah yake cewa to wannan abin da kuka faɗa mummunan magana sa tuktabu shahadatuhum wa yusalun za a rubuta wannan shaida da suka bayar ba da ilimi ba kuma ranar tashin alkiyama za a tambaye su kan wannan shaida da suka yi ta ƙarya suka ainihin danganta wa Allah yaya a suka ce kuma yayan ai mala'iku mata ne kuma ya'ya matan ai su ne ainihin mala'ikun Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala yake cewa wannan aika aika guda uku da suka yi lallai za su girbi aikin su ranar tashi alkiyama amma dan a ƙara yanke musu hujja sai Allah ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallama labari yake cewa kuma kaga dai wani rashin kunya irin nasu su na kafiran da aka ce musu lallai Allah bai da ɗa lam yalid wa lam yulad Allah bai haihu ba kuma ba haife shi ba subhanahu wataala saboda Allah subhanahu wataala shine huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin shine na farkon farko subhanahu wataala sannan shi da ko ya ana yin su ne saboda bukata to shi kuma Allah bai da bukata duk wanda kaga yanzu yana fafutukan ya samu da yana so ne ya samu da ranan da karfin sa ya gare dan ya zo ya dafa masa to sai ya zama shi Allah bai bai da lokacin da karfin sa zai kare inna Allah qawiyyun aziz Allah mabuwayi mai karfi ne sannan mabuwayi ne subhanahu wataala da haka babu wani lokacin da zai buƙaci yaya subhanahu wataala amma saboda rashin kunyan wa'annan kafurai wa qalu law sha'a ar-rahman wa qalu law sha'a ar-rahman ma 'abadnahum ma lahum bidhalika min 'ilm innahum illa yakhrusun malaman tafsiri suke cewa wannan aya tana daga cikin ayoyin da ake ƙara rashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su wa qalu sai wa'annan kafirai da suka wa'annan katobara guda uku tunda ba su da hujja an kure hujjar su dan wannan tambayar da aka musu ashahidu khalqahum kun taba ganin mala'ikun ne balle ku gane mata ne ko maza ne ko a gaban ku aka halicce su ba ku sani ba dan haka kawai shaci bari ku kai to haka wannan abun naku an rubuta kuma za a tambaye ku amma sai suka karo wata magana ta rashin kunya suka ce ai lausha arrahmanu ma abadnahu ai da Allah bai so ba Allah ne a cikin son sa ya sa muka bauta musu subhanallah Allah ya ce ma lahum bidhalika min ilm ba su da wani ilmi akan haka yanzu ma wata magana ta shaci fadin suka saki fada inhum illa yakursun ba abinda suke illa ƙarya ƙarirai kawai suke yi su faɗi wannan ƙariyar a ƙure su akan ƙariyar sai su sake kare ƙariyar da ƙariya da haka wannan duk magana da suke faɗa ƙariya ne da haka wannan dalili da suka dogara da shi ba dalili ba ne duk da shi Allah subhanahu wata'ala ba irin dan adam bane shi yake cewa atawbi shubhatin ukhra sun zo da wata shubha ne wa qalu inna abadna al malaikati bi mashi'atillah cewa ai mun bautawa Allah ne saboda Allah haka Allah ya so wa ma tashauna illa insha Allah wai duk wanda ka ganshi haka Allah ya so ya rayu da haka shi yasa su suka rayu akan haka ce a yace hadha haqqun wa huwa radin bidhalika lalle haka ne ba wani abin da yake faruwa sai da ikon Allah sai da ainihin wato mashi'ar Allah subhanahu wata'ala amma fa a sani cewa shi Allah subhanahu wata'ala wato bai yadda da kafirci ba ma'ana mashi'arsa tana ainihin bambanta da abin da yake bayyana a zahiri na aiki da haka Allah da kansa ya ce wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai amincewa bayinsa su yi kafirci ba da haka sai ya zama ba a kafa hujja da mashi'ar Allah subhanahu wata'ala dan a gino akan kafirci da haka Allah ya kuma ya tabbatar cewa baya son kafirai fa inna Allah aduwwul lil kafirina Allah madaukakin sarki wato maki ne ga dukkan waɗanda suka gino akan kafirci da haka shi Allah subhanahu wata'ala baya son kafirci baya son masu yin kafirci a da aka mashi'arsa ta tsara lalle wa'annan yan wuta ne dole zo su yi kafirci amma ba wai ya yadda da kafirci bane shi subhanahu wataala kuma wannan magana da suka faɗa shubha ce kalimatu haqqin ne yuradu bi al-batil magana ce kaman a zahiri ta gaskiya amma kuma ba magana ce ta gaskiya ba ma'ana dai kamar wanda yace bai zai tashi nemo kuɗi bane saboda Allah shi yake azurtawa da haka sai na tashi na je na nemo kuɗi Allah zai bani kuɗi a iya Allah shi ke bada kuɗi amma dai ka san sama ba ta ruwan zinari da azurba sai ka tashi ka je ka nemo kamar wanda yake aikin barna ne kamar yadda mai alani yake gaya mana shine abin da wayannan suka yi cewa a shin ya halatta a gare shi ya ce shi ya jinkirta tuba ya ce hatta ya hade ni ni sai ran da Allah shiri ne haka Allah yake so ya gani shi yasa kawai na zama haka a ai wannan ba a kafa hujja da mashi'ar Allah wurin sabon Allah subhanahu wataala dole ka tashi ka nemi shiriya malam yake cewa idan kai haka ka bata kai kuskure kai abin da bai dace da kawai nan kafirai ba su da hujja muna tsakiyar wannan magana ta su kuma da martani da Allah subhanahu wataala yake ainihin mayar musu kuma a lokaci ya ci mana insha Allah ta'ala zamu zamu dakata Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah ya mana albarka Allah ya sada mu da alkhairin duniya da lahira ya tsare mu da sharrin duniya da lahira wannan azumi da yan uwa na nan ya fara tafiya mu ƙara ninka ayyuka mu ƙara ainihin zage dantse kar mu saba da shi kasan muna da wani sabo wai sabo tirke wawa ko da an saba da shi kuma sai a me da rayuwar ta koma normal yadda aka saba a'a lalle mutina har yanzu a watan ramadan muke da haka akwai alfarmomi da yawa da suke cikin wannan wata mu iya kokari mu ga mun samu innan alfarma da Allah subhanahu wataala ya tanada mu yawaita sadakoki mu yawaita ayyukan mu na alkhairi mu yawaita zikirori mu yawaita duk abin da ya dace wato na alkhairi mu yi ta yi mu yi ta yi mu yi ta yi saboda dama ce Allah subhanahu wata'ala ya ba mu don haka mu dama Allah subhanahu wata'ala ya dace da mu marigayen mu Allah ya cikin su gafarta musu shugabannin mu Allah ya taimake su yi riko da hannuwansu ya datar da su da abin da yake so ya yarda da shi Allah ya kiyaye mu da kafirci da kafirai duniya da lahira Allah ya tabbatar da mu akan shiriya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sanya mu cikin bayin da zai yanta marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ya kara mana da imani a wanda suke cikin matsaloli Allah subhanahu wataala ya yi musu matsalolinsu Allah subhanahu wataala ya biya kowa bukatar su alkai da albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure saboda karantin bi da shi dan Allah ka gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والكاتب لما سبق على سيدنا الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم